نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da maganan jamhuriyar Nijar. yau muna laraba sha biyar ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar kin ga watan farko dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da bakwai cikin littafin riyadu salihin a sati da ya gabata muna cikin hadisin huzaifa bin yaman radiyallahu anhu wanda muna tsakiyar hadisin ne sai lokaci yayi yau mu yi da magama da zai fahimtar abu insha Allah yace huzaifa ke bada labarin cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithaini qad ra'aytu ahadahuma wa ana antaziru al-akhar manzana sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari wasu hadisai guda biyu na shi da ya gaya mana huzaifa ya ce na ga ɗayan alaba hadisai guda biyu magana biyu na ga ɗayan ina jiran ɗayan ya ce haddasana annal amanata nazalat في جدل قلوب الرجال في جدل قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أمانة تسبق في جدل جدل الرجال معنا أشكين أصل ذكاة وسمدجي aka sabkar da kin harko amana aka ba su amine ne bayan an baka wannan hali asalin zukatansu na amana sun manazala alquran kuma qur'ani ya sabko fa'alimu min alquran wa alimu min sunna suka karanci qur'ani haka suka kokon sunna summa haddathana an rafa al-amana kuma ga manzana ban labarin kuma amanar za a doke ta nan da asa kenan sahabbai yan harko kenan a takaici ya ce kuma bayan su bayan wannan annabi ba mu labarin ɗoke lokacin ɗoke amana ya ce ya namun rajulun naumata fatuko badul amanatu min kalbi ya ce mutum zai barci daga cikin barci iya tashi an ɗauke wannan amana daga zuciya shi faizallu a tsaruwa misalal wakat wannan alama ta amana yadda kasan wani tabo a jiki alama dan gurbi dan kadan kinan suka yana akwai dan alamata akwai alamata akwai alama da nan akwai amana wani ake gurbin tabo da akwai ciwo a wurin misali sun mai namun nawa mata fatuko badul amanatu min kalbi zai sake wani barci za a sake ɗauke wannan amana daga zuciya shi faizalu a tsaruwa mistila asadal majal zai zamanto gurbin amanar kaman zaman zamu ce ko ka ce kanta kanta almajal kanta ta aiki da kai ai hannu ya kumbura ko ya tumu ya kumbura wanda ya aikin wahala na kanta ko ka taka wuta kawa tana kumbura ta fulful ba kuma cikin da farko kayan ta ko sai annabi ba da misalin wannan majalikin ya ce ka jamarin da harajatu a dariji duka kamar garwashi da ka ta garwashi a ƙafarka fanafita fatarawu mumbataran za ka ga ya kumbura ya tun ya kumbura amma ya ce a nan sun aka za hasatan fadaharajahu ala rijili annabi zai misali sai ya ɗauko wata tsakuwa sai ta kama sarka ta ka garo shi haka ko ta ka aka ta garo shi daga baya kawa tana ruwa tana kumbura annabi ta ka taka wata tsakuwa a gaban su ya ba su misalin yadda ta garo shi haka haka kenan ya ce haka kawon haka haka misalin da kasan tabo ko wannan na wuta a jikin mutum haka amana za ta koma da ta fatara mumbatiran wala tafi shi yace zaka ga fatara mumbatiran wala tafi shi wala tafi shi zaka ga kumbu ya kumbura amma an ka tunda ba ko an kambi ba nan ka ka wuta in ka dauke ta kumbura wannan dan zaka toga ba a cikin kun sai kamar da ruwa ka ba amma ba kun a ciki kun kumbura ne babu babu ruwa a ciki misalin kenan amana kullun alama ce babu kamar da zaka in zaka wuta kawa ta kumbura kai lokacin nan za abu babu ruwa ko amma kama ko ruwa alama kama ko haka za a waye gari yace shikenan bayan da suna hasatan madarajar alaji annabi ta ci wata takuwa ta ka da kawashi ya ce fa yusu bihun nasu ya taba ya wani tun da suke da amana babu da kurin ya alama za a waye gari mutane za su rika saye da sayarwa fala ya kado ahadun yu'addil amana hatta yuqal zai za a rasa mutum mai ba da amana har abun waɗi ne ana nema hatar ƙali in na fi bani fulani rujun amina a cikin gari zuwa ne ƙasa kaza ko gari a ƙabila kaza akwai amini fiye a ƙabila guda gaba ɗaya har neman akwai mutum guda hatta yi ƙalin rajul har za a cewa mutum za a rika cewa wani mutum ma a jaladahu ma a zarafahu ma a kalahu ka wani abu mana ko ta karɓa ko ta karɓa akwai kai himba mana akwai hankali akwai hankali wani ana ana yabon shi amma wani shi kai zaka yaba mu dama dama kace mu dama wa shi wanda kake ta mai hankalin mai takalar zankin mai kula da abu shi ma ce wa ma fi qalbi mithqal habatin khadr min iman babu imani ko ta tunzara imani ce shi amma shi ake yabo shi ne wanda dan dama dama ne shi na ma ke yabo shi na abin yaba dan dama dama yace wala kad ata alayya zamanin wa ma ubali ayyukum bayatu ku zai baki ban labari yace an waye gari wannan wani zamani ba ruwa na da kowa zan ciniki la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinu in har musulmi ne da imani addinin zai sabi zaman kana bi cuta da bi cuta da sai mai domin da kana kai wa in kana saraniyan aw yahudiyan la yurdannahu ala sa'i ko da ba yahudi ne gubin sare na san wakilin shi ko shugaban shi zai mai domin dukiya ta hannun shi a wancan zamani na farko wanda yake ya gani amma ce wa amma da amma an zu tun zamanin sai fa'ida da yawa kira ba ji da da tiya yace fa ma kuntu ubayu minkum illa fulanan wa fulana yace a yanzu gaskiya yana darje yana diba a yanzu ban da ciniki da kowa yana bincika kina abin ya jima da fara lalacewa sai mata da ta bai ciniki da kowa sai wani da wani kina abin amana ta fara ragewa in wani abu ne a hilimar musu za ci a yanzu inda amana kwarai ta kai gayen lalacewa sai mutum mai mu'amala ta dukiya za ka gano da haka irin mu'amala ta dukiya ko an ba shi ta wani ko kulawa ta wani irin da yadda ko ta hukuma ko ta wani ɗan kasuwa ya ba ka kula da nashi asan da gashi da kamar ana ga wannan ne usaimin ne ke cewa yanzu za ka ga cewa matsala ta balle mutane suna kamar sa kan daidai in wanda ka canzu majin su kan misali ma'aikata ta za ka sa ma'aikacin hukuma ko wata ma'aikata alkawali ɗauka zai aiki a wannan ma'aikata ko a wannan susita ko ta furuji da dokoki na aiki da komi da shiga da wuta lokacin shiga lokacin wuta ta ma za ka samu da yawa wannan lokaci amana ce ake biyan ka akan wannan lokaci da za ka samu wani lokacin da ya ga dama za shi wannan lokacin zai ci shi a banza kan bukatun shi ya ce wani in ma ya je usamin in ma ya je lokacin tashi bai zai huta ko ku a lokacin ake zashi wani aiki daban wanda bai cikin aikin ya bar nashin na wanda ake biyan shi a wata ya je wani nashi daban na harkokin shi ba tare da uzurin koyi ba kaga wannan akwai rashin amana yan waye an gana shi da masu misali ka ce a wannan misali ba su taimaka masu kudi ya kawo wakil suka baka kayi kayyan mutane ko rabuwa ne ya tsaye gaza wani ya zo ko da suna addini sai ga abai kan mamaki wallahi amana muna mance a ko ta mace muna hauna wani kisa ta wannan na amana mutane ina ne mai mutanen benin ne musulmi ne na benin na je wajen kuma saman lalata kai shi su sun salamik mulki muna da alaƙa sai muna muna kwarai da tattauna da shaka na je na kai mai ziyara sai na ga wata mace ta zo tana ba da kuɗi tana ba yan burukin da ka haka ka tara wa su yaka yan burukin ka yin shiga wajen shi sai na ce mana ne aka yi na ga wannan mutum ta zo tana ta zo kuma ta mai godiya ya ta wuta na ce me aka yi ba da kuɗi ke godiya ta ce wani mata abin da ya wakana mutanen benin wani ne suna tare ya nemi ta bashi ramce ta taimaka mai da jari ya yi kasuwa sai ta bashi kudi wani ka ɗari bidan ana nan kwana biyu sai ta nemi kudinta ya ce aina da wasu ka yi kaga yarda ta sa ba ta ka kowa shi da ba babu wani kun ta amince shi ta bashi wani kudi wani ka ɗari bidan mata kuma ta bashi kudi ƙaryar aka buga juji di biskiyar juji ya kasa kwanta ba firaf ba ba shi juji kasa yin firaf ya da hujja ba takarda ba shi sai ta fita a sun salamik ta ba ku laya can laya ta raba ta da magarawa a ji a raba shi kenan suka zo shi suka zo nan ya ce muka yi muka cewa kuma da bashi ba ƙaryar take to ya zami tudun mummi a jan sallaci sai laya ya ce ya ce ya arwalla ya arwalla aka shigo masallaci aka ajiye qur'ani ya shigo ya zama aka ajiye qur'ani ya jima ya tafi qur'ani an jima ta bani ta ta bani to Allah jirgin ina amana da gaskiya mun yanzu qur'ani da gaskiya annaka ko ta dabai kuma kuna kusa kuna cewa ba ku da kuma ba ne yaji yayin dauko kudin ya kawo bada ina cewa ba ne ma ce matsala ce ko kudin akwai shi kun cin amana ce cin amana ce ko kai mutane har ban mance wani shi da bin mamaki irin wannan waya ya mini iya cikin matsala ya ce makaran ma'aikaci ne ya sa matsalar kudi aka ce ko ya kawo ko a rishi ko ya baɗaƙin shi shi kuma abin da ya gata bai ma ya iya ɗaukan bashin banki ya biya wannan kudin kaga alama ko addini tare shi na ce zo zuma game da kai ku zuma game da shi na ce to zuka ce kana karamin ƙari ka ce wajen banki ka tsara kanka yi wani zai ga ruwa ce ko na ce abin zaɓi da kai yanzu wannan kudin zan baka duk wata nan zaka bani haka biya ne suka magana wajen misalice ko bakwai na takwas haka zai gaban da aka biya zai ka bani muka yi na bashi ya zo ya kamun na harko har yau na shi ba kuma da wanda musu da kuma da musu da wanda musu da musu da musu shi ba ya Allah ko musu shi gaskiya na da kuma kuma shi ba sai shi ban kawai musu shi wallahi musu shi ba da musu shi ba kun nan na ga mutum hadin sun tambaya kai ce ruba kai wai tambaya kaga bai addini ne a shukrun ne wadar wannan misalai da yawa sabab balle ka tambayan kasuwa ya baka misalai da yawa Allah shaida mu ko adam an jefa tabbata abin yayi ba a ai adam Allah san kunya idan da mara ce inda inda darura ce kan ya bi amma da mara kan da mara ne zai kan da mara a bana a can ya bana insha Allah a da wani mai doni bin yayi bin yayi bin yayi ba can mun da inda mutum ne mai darura babu ne amma wani kun da mara kenan yanzu shi za mu tashi hadisin huzaifa wa an huzaifa wa abi hurairah radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas فيقوم المؤمنون حتى تذلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتيه لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى بني إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقولون لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من من وراء وراء وراء من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله روحي فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبر قلت بأبي وأمي أي شيء كالبر كمر البر قال ألم تروا كيف يمر ويرجو في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حفتيه صراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم abin da yake ruwayar ta Huzaifa da Abu Hurairah daga ruwaya kenan a Huzaifa ya bada ta haka Abu ya bada labarin ko ne yana cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala nas Allah mai girma da buwaya zai tara mutane mana a wuri guda gobe kiyama fa yaqumul mu'minun nan wanda can rutarwa ta ka bayanin abin ya zahi na hidin kiyama wuya ta yi wuya ta tsayuwa za a nemi wannan neman shafa'atul uzma kinna ya ce masu imani za su tashi hal a kawo aljanna kusa shina tututu da lafin jahannama za ka mun jahannama sai imani kan jahannama ke aljanna na kusa za zo mutum da aljanna kusa to amma ba shi gaba mutane fayatun adam salawatullah alaihi za a zo wajen adam kenan gaba ɗaya duniya kowa za taru a je wajen adam ana neman mahuta game da hali na matsayi da ake cin hilin kiyama idan sun je fayaqulun za su ce ya abana ya baban dan baban kowa ne adam istaftahi lana aljanna ka nema abu da mana aljanna ma na mu shiga a imani kenan wata ruwa na magana zai magana ceto na san ayi hisabi kuwa da aka hisabi su zama tsayin masu imani fa yaqul wa hal akhrajakum min aljannati illa khatiyatu abikum shin da akwai abin da ya huddo ku daga aljanna an ba laihin baban ku ba ana wani laihin baban laihin nake huddo ku aljanna kenan ni mana nawa zai ce lastu bi sahib zalik ba ni bane mai wannan matsayin ba ni bane ba ni ma ta kaina nake takaici can wata ruwaya ta bukhari ya ce inna allah ghadiba la ghadaba ta yawman lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu lafazin bukhari cewa a yau allah ya yi wani hushi da bai taba hushi ba irin na yau na wani kiyama kuma yace Allah ba zai ƙara hushi ba irin na yau a yau zan jin tambayi Allah kai abin da ƙarina haka Adam zai hudi zai ce izhabu ila bin Ibrahim khalilillah ku tayi wajen dana Ibrahim masoyin Allah ta bada dan Allah ka tawasa ka daga nan za a kuma za a dunguma gaba daya fa ya'tuna Ibrahim za a dunguma a zo wajen Ibrahim alayhi salam annabi Ibrahim alayhi salam shi ma idan an zo zai ce lasu bi sahib zalika ba ni bane ba shi ma wata magana ruwa ta bukhari ya kawo shi ma zai wannan magana ta Allah subhanahu wataala a yau yayi hushin da bai ta hushin ne ba kun ba zai ƙara hushi ba irin wanda ya a yau dan haka shi ma ce lastu bi sahib zalik innama kuntu khalilan nima khalilur rahman ya qura amma zai kawo wata ruwaya wancan da ake sunan karya na magana kashe gumgi da magana dai ana guda uku da aka ba labari zai tsoron a kama shi da wancan abin da ya hudu neman kare kanshi na ina ba ban fa alwa kabirun wata ko na gumki da cin babban ne ya sanu da magana matar shi da shi alwaci duka da wani abu ya hudu kan dalili na shari'a to amma da kariya tsoro sai ce min wara wara min wara wara mana ku tai ku tai kenan abin ya karina ku tai sai ce imadu ila musa shi kuma ya ce anan ku tai wajen musa da zo sa cikin maji a cikin manzan domin za ka kawo magana aka dan nan ya takaita bai ka ba magana ta nuhu akwai nuhu a ruwa bukari na bakala akwai nuhu ban adam nuhu ne tukun imran gaban musa tukun isa na wani manyan wani manzanin guda biyar duka za a zo wajen su a nan dai ya kalan fasan ku je wajen musa musa allazi kallamahu allah takalima shine wanda Allah mai magana mai sunan zance Allah ya magana da shi sai matsayin shi iyawa shi zai iya kutai can fayatuna musa shi ma musa za a je wajen musa fayaqulu lastu bi sahib zalim zai ce a wannan abu nima ba ni bane ba ba ni da wannan matsayin a wacce ruwaya shi ma zai kawo uzurin shi na kashe ba kiri ba ce kashe ba zai kana abu shi ma dai zai ce Allah ya hushin da bai taɓa irin na yau ba kuma ba zai hushin bayan wannan irin na yau shi ma zai ce zahabu ila isa kalimatullah ruhu ku je wajen isa kalmar Allah ruhin Allah ku sai shi ma isa zai ce lastu bi sahib zalim ba ban wani wani matsayi ba na bane ba ban wannan matsayi na abin da kuke nema na muku wannan ceto bayan haka ne fa ya asuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kuma gaba za a dunguma duk duniya za a zo wajen mamun sallallahu alaihi wasallam to anan ne fa yaqum fa yu'zanu lahu zai tashi talafazin bukhari ya kawo idan an zai ce ana laha ana laha ana laha annabi zai ce ni nake da wani matsayi yace zan je ta al'ash zan sujada zan zan sujada gaban alƙasan ƙasan al'arshi ce ne wannan sujada Allah zai tusa mun wasu kalmomi na yaban Allah kalmar mun ce ha yanzu mun san su ba kalmar mun san su ba yanzu sai kiyamar in tayi in ya sujada za a tusa masu kalmomi na girma da yaban Allah ce zan yi azai ba ne ba na yaba na yaba na yaba na yaba Allah na ce kum ishfatu shaffa ta shi Muhammad ka nemi ceto a baka shine kenan anan za a ba wannan ceto duk da anan ya taka tace magana shi za ba kiran ceton farko za ba a wa mutane ya sabi to dai a zai ba labarin a wannan rana wa tursalu amanatu war rahim za a aiko za a zo da amana da zumunta wannan Allah zai musu halitta mai sunan halitta wannan zumunta ce wannan amana ce suna da farantan kambacin amana ga amana ga zumunta za a zo da su a matsayin halitta wadda Allah ce a kiyaye amana a kiyaye zumunta muna cikin babu amana ko fataqumani jambatai sirat yaminan wa shimala wannan zumunta da amana za su tsaya gehe biyu na sarari mai kofa nan da nan gehe da yake wannan gehen dama da gehen hagun mana shi kara ma bayani yaminin wa shimala kenan amana da zumunta za su daya ɗaya nan ɗaya nan a bakin sarari na yake karantar da kai duk maciyin ba zai wuce ba wanda ga maka wuce lahiya duk maciyin amana an ta kama shi duk mai yankan kasar zumunta ana ta kama shi magana kenan zai wuce a lahiya shi ne kenan ga amana ga zumunta duk maciyin su kenan bai wuce a lahiya ya ce a nauki ba labarin halin wannan wuri na siraɗi da shi mai haɗarin al'amari tsallake tsallake shi ma an ka wuce ka ƙare ka wuce ya sauran bayani gurin to a nan kin ne ga zumunta ga amana fayamuru awwalukum kalbar don mutane kategori hawa ne mutane mataki mataki ne mutane kategori kategori ne na annabi ce farkon ku mana na annabi ya magana cewa wanda ya ga hugawa wajen aikin alkhairi ke mahi kusa da Allah mahi tsauran Allah su ya kai yan farko ko yace yan farkon ku za su huce su rabi kamar walƙiya sun huce eh sun wuce kamar walƙiya ina so na mata kada amana kansu sun wuce fit wanda wanda zama kenan ba su wani irin wani kenan ba su matsala ba su matsala ko daya babu matsala ko daya game da amana ko zumunci sun wuce kamar walƙiya wut to wani magana da annabi zai ba yake cewa sai na ce bi abi wa ummi aishin kamar da ya so layi menene ina ba zan ba da fansar babana da uwata dan ce ba abin da ya yi dan adam a imani ba abin da ya kima kamar uwayenka guda biyu shi ne malami ke cewa amma mutane yanzu inda zai gaya ma gaskiya abin da ya so a duniya ya ce kamar matata da kaza kuliyana kuma san matata diyata haka mutane gari ba a aikace matar ta diyansu su kuma sabai a uwa da uba shi ne abin da hiji ya ce ya rasulallah zan ba da fansaka zan ba da babana da uwata fansaka ya rasulallah me ake ni kaman huce walƙiya me ma'ana wannan magana kamar albar sai annabi ya ce alam tarau kaifa yamuru wa yarju fi tarfat al magagawan walƙiya take yu ta ido ta yi zara wul ta dau gogawar kwasan walƙiya da kalmar walƙiya da take wul daya ta bagaban da take zuwa ta dawo cikin kimta ido walƙiya gogawa kenan wasu haka za su wuce kamar wadda sun wuce ba bata lokaci wannan matakin wargo wasu kenan kamar walƙiya sun makamar rure sun za su wuce kamar gudun iska shu za su wuce sun tsallake ne sun makamar tsayin wasu kuma kamar gudun tsuntsu fat sun wuce ya ce wa ashaddin rijal wasu kuma kaman gudu na kawato maguji a dubu sun wuce a dubu a kawa sun wuce da gudu haka abin zai tafiya su zai annabi ya gaya maka mataki ne kaman walƙiya kaman iska kaman gudun kawato maguji yake cewa dai tajaribi ma'amalun kaji kowa gwalgwadon aikinka gwalgwadon sauƙinka magana kenan tajaribim amalu mutane aikinsu ke tahiyar da su kenan gaugawar ka aikinka magana kenan ya ce a wannan hali wa nabiyukum qaimu ala salat annabin ku shike annabi kenan ya ce annabin ku iya tsaye kan salati iya ce rabbi sallim sallim ka annabi ta ka annaba ce annabi haka duka adda annaba annaba kan suna adda ya Allah sallim sallim a wuce lahiya suna roƙon Allah su wuce salati lahiya iya ta rabbi sallim sallim ana haka kaman gudu na ƙato kaman tahiyya kaman gaza sai ta ide hatta ta'jiz a'malul ibad kina an ga muku gurgurun gaggawa ka gurgurun aikin ka kaman iska kaman wadkiya kaman iska kaman gudun ƙato kaman gudun gaza har akai yace aikin zai gajiya ba dama gaugawa hatta yaji hatta yaji ar-rajulu la safi la safi usair illa zaba hawar zai zo bai iya ma tahiyya sai jan gindi usirarrahi tejan hirarrahi daidarahi ba damar kenan maganar tahiyar ma tejan ciki ko ka jan gindi ta usirarrahi zafa kenan abin ya kasa ya kai gaya ya ce a wannan hali wa fi hafatai sarat kalali a nan kowane gehe sarari akwai wasu ƙungiyoyi ƙungiya tana wuf tana tarwa ya ce a gehen biyu su daji akwai kalali wasu ƙugiyoyi na abin kalub abin da ake rata nama wasan ƙugiya wannan na ke rata nama a rata wannan ƙugiya da kan ƙugiya na ke rata nama ya ce akwai wasu ƙugiyoyi mu'allaqatu an rata ya ta asirati ma'amuratun bi akhadh man umirat bihi wani ƙugiyoyin ƙugiyo ne automatic sun san nasu ko ce ta sanata iya zawa ta janyo shi ya ciki iya zawa ta janyo ko ce hakan ta janyo wa suna sa ina ai wuta mai salati ai kasa jihar na mace ko kasa wuta ce an kawace ne ka tsallaka kero za ka janyo kero sai kasa ya wuta eh ana janyo shi ya wuta yace mu'allaqatun mu'amuratun bi akhadh man umirat bi arataye take an mata umarnin kama wanda aka mata umarni ta kama shi ta sanaka fa maqdushun najin akwai wani za a mai tsauni takarta da ba ta jawo shi ba takarta takarte shi ma ya wuce aje ne a takarta shi aje aje ne ga wuce ne eh yace wa makadushin naji wani za ta mai rauni amma ya tsira wallahi ta kyau ne ta na tsira tunda bi shiga ba yace wa mukardasu finnar kenan wani za ta mai rauni ya wuce wani kuma mace mukaddasa wani kuma za a jirga cikin wuta kenan za ta ya cikin wuta kuran ta sa cikin lodi na yan wuta kuran haka kenan na menene sirai ga matsayin shi an gaya maka ga amana da zumunta suna nan kenan a nan za ku gamu da su in baka cika ba magana muna kan babu amana kuma ga yanda za a yi wani ya tsira gudu iska ka walƙiya iska gudu gaza hatta kai da dare ne wani zai zo ga wani kujiye tana karkashi iya ja tana ja iya ja da ya huce wani kuma za ta ja shi cikin jahannama wannan haiwa da an kawo ta dalilin magana ta amana wa tursalul amanatu war rahim kenan maciyin amana zai huce wallahi a wani na mai taɓa ba don ba ta yata wani taɓa ta a takaice sai hadisi na gaba wa an abi khubayb abdullahi bin zubair radiyallahu anhu qal lamma waqafa zubair yawm al-jamal da'ani فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لأراني إلا سأقتل مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى ديننا يبقى من مالنا شيئا ثم قال يا بني بئ ما لنا وقد ديني a takaice hadisin dogo ne za mu karanta farkon abin da muka karanta na ruwayar wannan ruwa za mu ga hadisi ne mai tsawo akwai darussa da yawa a cikin zamu doka insha Allah za mu ga yadda matsayin magabata game da amana kuma yadda Allah ke ma abu albarka don zubairu bin labarin iya daga cikin hawarin annabi sallama da annabi ce ya kai san cikin zababin annabi sallama zubairu bin awwam to kenan nan abin da ya wakana shi abdullahi ibn al-ihbal labar dan nashi lamma waqafa zubair yawmal mi yawmal jamal lokacin fitana da aka samu ta musulmi bayan kashe usman bin affan radiyallahu anhu musulmi wannan ta san dai abin da aka yi na wasu yan tawaye sai a cikin babu sahabi ko ɗayan tawaye farkon fitina kenan farkon fitina a musulunci suka tawaye suka ma usman bin affan kudata asalin ku a musulunci kenan ku ta warko da aka yi sun tsare usman sun yi profita sun dauki dama an ta aikin haji dun sahabbai mafi yawan mutane an ta haji ana can ana aikin haji da suka zo madina mayaka ne dubunnan mutane in tawaye dan lokacin nan an yada jita ta Usman an ba ta kwaya mata sunan shi ya yi ta yan uwan shi da kaza ka bada nake da nayi da jita jita to wannan ya suka gamu suka yi group ta mayaka maskadi suka huto suka tankawo Madina kurin dole a zo a canji canji canji kurin sun tsare masallaci suka hana shi zo masallaci shugaban na ta yake sallah shi shugaban tawaya shi ke sallah a masallacin ma ga sahabbai ɗaya ɗaya irin su abu hurairah irin su wannan sa'ali ɗaya ɗaya sahabbai ko su mu ko ni sabon sahabbai a wurin amma duk sallah a tsibirin mai dilla suna na mabuɗe ko mi iya kallo kwar sai kari duma yin sahabbai suna can an yi kwanaki su shiga su man kwanan su man suke kun yi jimi su ne ya wuta ya yi sa da kashi ya wuta da kalibanci a sa wani ba dalilin komi illa jita jita usman bin affan akwai ruwa ta inganta a nan sai ya baki labari usman za a lalata zai samun kwata riga kakka hudu na rigai wata ruwa za ka samun jarrabawa kakka hudu na riga annabi ya ba da labarin usman zai shahada usman dai a takaice ya iya da abu da yawan annabi ga mashi kawon abin ya rikice shi bai jin su ne suka ce kun baiwa kai da karshe an ƙari aikin hajji haka sati guda cikin alama sha takwas ga watan muharram wannan zulhijja da kashi aikin hajji kayan sabai su zo daga can ma'auya samu labari ma'auya samu labari kuma ma'auya kwa dan washi ya samu labari abin da ake a madina ya shi runduna ta wata tankar wannan to sun ga kayan a dawo daga maka da ɗan maka ta dawo can wani zo wani su kare aikin su ina kisa ce dogon a takaice dai wannan sun zo sun yi aika aika sun tare su mahi aka yi ruwan sha ya rasa suka hana shi sai da nan ambargo ya sabta ambargo ruwan sha suka hana shi aka hana hoto da sallah masalacin ya leko ce zan gama ku da Allah akwai sauran sabai kuna da masaniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela wa zai sai rijiyar bi'ru ruma iya sakamakon rijiya gidan aljanna iya da aljanna bai ruwa tun ya tsaye a madina ta nuna ana baki baki mai ruwa mai daɗi a madina annabi ce wani ana yau ana samun matsala da ga mutum masu imani don ba mutum ba mutum ya ya ce annabi ce wani zai wani rijiyar da siye ta da kuɗin shi ya samu wata ya samu aljanna sama ya ce wani rijiyar da kuɗi na na hudu ba haka ba na sai na saye ta ta kuma a yau za kwana mai sha ruwa ruwan sha kwana daga cikin rijiyar ruwan sha za kwana kuɗi na biya da akwai rijiyar sai ga cikin wannan ruwan sha da shi ba ruwan sha da shi ba yace wannan masallacin da kuke magana ko har zuwa sallah cikin shi zan nawa ku da girman Allah ko ko ya ci haka ne ba ba da girman Allah an masallacin lokacin da aka yi makar masallaci gidan Abbas annabi ce wa zai sai wannan gidan a ƙarin dace da kudin shi bashin gida ga nace ba ku zan saya ba suka ce haka ne sai suka dama yace annabi sallama ya ce da lokacin da aka yi magana zuwa yakin Tabuk raƙumi raƙumin ce da bada cewa ya ce raƙumin ɗari tara da dinare da kuɗi masu yawan gaske wanda ba da karin nashi ya ce annabi ya ce ya ce wannan duki annabi ke juyawa ɗalibin yana ban kuɗin kashe ban saba ta rabu ya ce annabi ya ɗauki wannan dukiya da usman ya kawo iya juyawa iya juyawa ya ce matar da usman mafaɗin ya ce usman daga yau duk abin da ya duk abin da usman ya daga yau ba abin da sabe shi kenan ko ya kai lai daga yau annabi ce da abin usman ya shi lahiya lahu wannan abin da a daga wasu abubuwan na shi na kowa sun da shi suka ce haka ne amma kun dole sai ka wuza kuma ƙarshe dai haka suka dira gidan nashi akwai wani abu da matan suke mata suke larabawa mace ce ta ce zan bautan hudun buɗe kaina don abin lalace haka suna kasan al'ada ya suka wadda kai kirin siya da baya ta ce ko in je in buɗe kaina gaban su ya ce a ya ce wallah gwanda a mun ɗaya da ki buɗe gashin ki ɗaya su gani gwanda amma mu za a mun ba mu ganin ke jiki da ina wani abin kimar shi wurin karshe suka duro ne iyakacin ƙwar'anin suka yanka shi yankan rabu yankan rabu suka mishi iyakacin ƙwar'ani a hannun shi mace abinda ruwa ta inganta wannan ƙwar'anin jinin shi ya zuba ta sai ka shika humullah ta mace ya da ruwa jinin shi a sama ayi Allah ya san maka an ce kewa da aka bincika duk da kace Usman dukkan su suka yi Usman a bincika ba wanda ya mutu lahiya wani makoci wani wani makawo ba wanda ya mutu lahiya dukkan su ba wanda ya mutu lahiya dukkan su suka tare da kashi a daga cewa shi ne kan Usman ibn Affan to wannan kashi shi ta kawo fitina ta warko a cikin musulunci yanzu wancan su sun kare ɗakin sun tsaye zuwa ma'ana ka ba sun tsaye ba sun tsaya sun rike madinan su sun rike madina ba a yi musu wani abu yanzu wa za a wa halifanci amma sadar adam ana ga aliyu ko akwai ko sai aka shi aliyu ya ga in ba an ba a yi khalifa ba ba a samun tunkara wannan mutanen wasu ka ce a bari sabbin su zo a san ai shura a sa shugaba kada na ga gaggauta aka sa ali a matsayin amilin wuni to wannan fitina ta ta kara fantsau haka ce a kida wasu dan fitina sai alma ya cike nan ya taraya shi ne goyon bayan na ga shi khalifanci ba kare ba shi kuma ya ga dalilin an ba a bar masa shugaba ba za ta yi kai wannan abin da ya kawo rabuwar kai sahabai suka rabu cikin sahabai wasu go bayan ali shi ko sama auya ya danno ya danno daga kan na kan shi shi ko dan wa da an kai kai an kai mun ma'auya riga da jinin usman asham kuma na usman asham tana cikin daura da kanya cikin zunuci aka aka daga a kan mai ma'auya daga riga usman abin da ran ko hankali shi kuma an san musulunci wali dam shi ne shi ne wali usman ke da zuwa ke zuwa ma'awiya iya gwamnati iya gwamnati ya sham kuma gwamnatin sham tana cikin daula da kai a musulunci yanzu ke usman ya dauki sham fansa dan uwan shi usman kaji abin da ya ki halala ta kenan usman shi ma daga san kenan ma'awiya turo dunduna nan ga wannan tawayi sai masu goma ali ya suka gamu da wancan kurin ake yanzu kuma yanzu kuma yaki kaji a fitar na turba shi aisha tana cikin masu goyon bayan ma'auya shi ne magana ke tana cikin masu goyon bayan ma'auya ba ta goyon bayan ali aisha abin da tashi wasu sabon irin sibin wa suka yara mace a su musu shiga cikin musu musu bayan kowa akwai sabon su musu bayan kowa suka cikin fitina musu shiga wasu sabon suka nan wasu kuma anan wasu sabon da duka kowa kowa a fa'in da shi ne ya ga kamata a wani suna ga goba ali shi na khalifa wasu na ga goba usman shi allah ba shi damar neman neman fansa ta yan wanshi dole ke da sha fansa shi kuma ali wani mutane bai ibada su bai ibada su wannan dai aka samu to wannan yakin da aka yi a ƙarshe dai an yi yakin tsawon masu yawan ba fitin aka yi aka yi mata fitin da yawa to a wannan yakin za a gata buƙatar jama'a wannan muke suke an zo buƙatar jama'a shine yakin da aka zo bangaren ali da bangaren muawiya ana bugawa aisha tana bangaren muawiya to yan bangaren ali sun ci ƙarfinsu sun ci ƙarfinsu a nan aka yi kashe-kashe aisha sai aka sabke da kumta an ba da ita ce mai ana ana ya kashe ta nan ne da kyan aisha ta tsira aka dai abinda aka aka ɗauke ta to shi ta bukatar jama'a kenan to wannan yakin da aka yi suna bukatar jama'a dan wannan raƙobin da Aisha to a wannan yakin da cikin da mun mun cikin magana yakin zuri yace shi Zubair lama waqafa Zubair yau mujamal lokacin Zubair ya tsaya kenan a yakin yau za a yakin za a buga wani kayan har buga wani ya hango da hadarin na ba Allah ba shi mun fahimta to a wannan yakin na yau mujamal Abdullahi Zubair yace da'ani kenan wannan baban shi Zubair ya kirawo shi ya kira abdullahi ya ce faƙuntu ila jambi na tsaya a damar shi man a gefe kusan shi faƙala irin wasiya ta ɗa da uba ya ce ya bunai ya ɗana innahu la yi ƙutalul yau illa zalimin au mazalum a yau dole za a kashe imma a zalimi mai neman jini kurin fitina ko ko wanda aka zalunta sama ɗaya ne tunda kowa da iyakan gaskiya ko iya wani mutawiri ne iyakan haka ne wani kuma daga zama daga dama ko da ku fita da nuna ma da cikin tarin dama ba magana ya so wancan sabaiwa a cikin masu goyon baya ne shi ko ɗaya goyon baya alini ɗayan bayan goma a wuya daga sabai ne kuma su wannan amma asalin fita da ba ta ba sa iya cikin ta ya ce a yau dole an kashe imma a zalimi ilan ma wanda aka zalimta ya ce wa inni la urani illa su uku talubu zaluman ni ina ga a yau za a kashe ni matsayin an zalunce ni kan Allah ba shi tifarata ta Allah ba shi ya gano mutuwa zai ya fahimci a ran da mutuwa zai ina ga za a kashe ni a yau a halin muzulun ya ce wa inna min akabar hammi ladai ne kuma ta zubair da ta cikin hawar annabi sallama zababin annabi sallama da annabi ce sun hawari kishi kuma dan uwan shi ne ko zan kishi ne dan dan safiya yace ya bunai a yace wa inna min akbar hammi ladaini abinda ya sha mu damuwa ta wani bashi na yanzu cikin na mace na tambaya za za mu ga an amsa tambaya nan wanda yake tambaya ta kayan hau da mace cewa an ba shi ajiye kuɗi ya yi ɗaukar wannan kuɗi ya aiki da su ba ta da gaya mutumin ba ajiya iri iri ko ajiya inda mutum misali ta kai dan kasuwa ne ka ajiye na bukata ka bani kai ka kai harkokin ka na bukata ka bani kaga wannan wanda bane amma ajiya ajiye ta ake ajiya ajiye ta ake ba aiki da ta an ajiya ce in kuwa haka ya ta ga mishi hanya mai sauki kuran in yi baka ɗan kasuwa ne ka samu kuɗi mu kuɗi bai zuwa jan muna harkoki ne da ka zo zan baka kuɗin kuɗi kenan ka wani ka huta da in ka saka man kai kana harkoki da kuɗin mutum ya baka ajiya to wani wannan kuɗin mun juya muke to shi da shi wannan dabarar zubair za su ce wannan kuɗin naka zaman bashi suke kin da man kuɗi ka wannan shi ne kuɗin da ka kawo ajiya bashi ka bani to shi haka zai zama ga bayanin shi ya ce abinda yake damuna ce bashi na shi ne damin a yau abinda ke gudu mutum bashi sai ka ce mata abdullahi shi abu zubair ya ce a fatara da ya nuna yi buka min malina shi'a kana ga anya abinda muka mallaka dukiya ta anya za ka biya bashi na sai ga ka'ayya ka ta biyan sun makala sai dai ya ce ma'udan ya buna ya dana bi imalana waqad zaini duk dukiya muka sai da gaba daya ka biyan bashi wa ausa bi thuluth wa thuluthi li bani wa ausa bi thuluth wa thuluthi li bani sai shi zubair yace to a dukiye shi ya wasiya a ware sulusi a dukiye shi kuma sulusin a ware shi ma sulusin a ware sulusin shi a ba iyan abdullahi dama da babban ɗaya ne a lokacin ma iya da iya da sun kai sa da wasu ɗin zubar kyan kamar shi bai labarin kobe bikin suna cikin iya da ta manya iya iya zubar zubar iya iya manya a lokacin nan ya hawa yawa da wuri kilim kamar babban ɗaya ne isha yawa ayuwa sai ce duke shi a ware ɗaya cikin mutum duke gaba ɗaya abin da mallaka kuma a ɗaya shi ma sulusun ɗayan ciyar kyan shi ma alba gida uku a ba iyan abdullahi bin zubair ba labarin ɗan na shi abdullahi bin zubair shikenan ya ni abdullahi bin zubair bari abdullahi bin zubair ba a ba su sulusu sulusu ba a ba su sulusun sulusun wanda aka je aka yi wasiya kan sai ya ce shi zubair fa in fadala min malina ba da qada'i dai shay'un fa sulusuhu li banik da shine ga bayanin da kenan an wani abu ya saura na kenan kaka ce kun ya iya da bashi da yawa kun ya aure sulusi a abin da ya magana sulusi bai zama tafsirin sulusi ne ta abada sai an an biya bashi yace fa in fadala min malina ba da qada'i dai an abin da ya saura ne bayan biyan bashin nawa shine fa sulusuhu li banik kenan sulusun wancan sulusun da aka ware shi za ba ɗiyanka ɗiyan kenan abdullahi wa kana ba'du walad abdullahi qad waza ba'du bani zubair khubayb wa abbad idan sai muka bayani ne wasu ɗiyan abdullahi zubair sun kai sa'annan wasu ɗiyan zubair kin kenan kannin shi ne amma akwai ɗin shi suka daidai sa'a amma mutum ya zuma iya iya iya iya ɗan waya ga ɗanka sa'an shi kanka yace kenan wasu ɗiyan abdullahi bin zubair kin sun kai sa'annin ɗiyan baban nake zubair kin irin kamar ɗan abdullahi a kuɗin shubeb da kan labarin wannan da abbad suna sa'annin ɗiyan ma'ana ƙanan ma'ana ƙanan baban nasu ƙanan baban nasu yace walahu yawma idin tis'atu banin wa tis'u banat a lokacin nan shi baban nashi ya bar iya tara mata tara maza shi zubair kin قال عبد الله شيخ من عبد الله بن زبير yace faja'al yusini bidaini kwarai ya ci gaba a ranar dai ya ci gaba da mun wasiya kulawa da bashi na wani a kula a biyan bashi wa yaqulu yana ce ya bunai ya dana in ajdakta an shay'in minhu fasta'in alayhi bi mawlaya ya dana an abin ya gagare ka bashi tauri ka nemi taimakon mawlaya majibinci na qal shi abdullahi ke cewa lokacin da kiga mu wannan magana in nemi taimakon maulahu ce fa wallahi na rantse da Allah ma dare ma arada hatta qultu yace ni wallahi wallahi ban san ba abin da yake ni wai mulaka ne shi qultu sai na ce ya abati ya babana mun mulaka waye waye mulakin ka mun jin maranka ya ce Allah ka nemi taimakon Allah ya taimaka maka kan ka biyan bashi ga yadda ke jin yawon bashin wannan ka nemi taimakon maulaya ya ce abdullahi ke cewa fa wallahi na rantsi da Allah ya abdullahi ma waqa'atu fi kurbatin min dainihi illa qultu na rantsi da Allah ban taba shiga ba damuwa kan biyan wannan bashi nashi sai na ce ya mola zubair daga da anhu dainahu ya maula zubair ka biya bashi ka biya bashi da roƙa Allah biya bashi bashin uba qal yace da fa qutila zubair haka akai abun koyo kana aka kashe zubair kin a wannan yaki yawmal jamal a yaki da wani wasiya a nan kin goya kai shi to amma ce da ya mutu wallam ya da dinaran wala dirhaman illa aradin min al-ghaba وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر yace da ya mutu ba kuɗi ko biye ya ka kun sai mace Hausa ya kadara Hausa ya kadara ya kaya yace da ya mutu bai biye babu dirham babu dinar yace ya da iya da ƙasa gonakai zamu ce a ciki akwai raba wata kusan madina ne wurin sananne wurin noma da wata ƙasa ce wurin garake ne ko gonakai ne a kusan madina gaba wurin sananne algaba sai gaba kadai kenan ya bar wasu gonakai wasu a ce zamu ce hilaye wasu a gaba ya bar gida goma sha ɗaya a madina ya bar dare ne basara ya bar gida biyu a basara akwai daren bil kufa akwai gida guda a kufa wa daren bil masar akwai guda guda a masar kina akwai gidaje kadarori kala yake maka bayani sai kai mamaki ya kai samu kudin ga gona ga gidaje yace wa inna ma kana da yanu allazi kana alai anna ar-rajula kana ya'ti bi mal fa yastawdi'u iya fa yaqulu zubair la ولكن هو سلف هو سلف إني أخشى عليه دعا yace duk wance zubair wannan dukiya da ya same ta me mana gama me dalili ta raba shi me yawa haka yace bashin da ake bin shi annan rajula kana ati mutum zai zo mishi bi malin da dukiya fastaudi ne maka aje aje mun dukiya zai ne ma aje dukiya wannan kamar mutum zai kawo dukiya ajiya wajen zubair sai kudu zubair sai ce a la a mana aiki walakin amma abin da za yi ko salafa ba shi daga bani ke yanzu yadda grama zai abin da jiya daga ba shi ka bani yi wace domin in ne aka sha alaisa ina tsoron an aiki da bai lalace ka lalace asalin ina kenan haka ne babu juyawa bai lalace aka sha alaisa ina nawa bai lalace to yake gaya maka to wani rashin dalilin bashi da ya tara amma cikin ka sani wa ma wali imaratun qat wa ma imaratun qat wala jibayatan wala sha'an illa an yakun fi ghazwi ma rasul sallama aw ma abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhu kaka imanin kaman wai wani mulki ne sai tare kudin mutane a yace bai taba wani zama amiru a wani gari ba a ran bai taba zama gwamna wani gari ba bai taba jagoranci wani abu ba ko mutum da yake bai taba masa haraji ba jibaya kamar masu kawo kudin haraji ko kudin biya a kawo eh bai taba masa shagubanci ba bai taba tattara kudi ba bala ta kudi ne ya boye da mutane ko ya tara wani kudin kaya a'a kurin illa ya zuwa ya biya da ana ana zuwa da shi ko da abubakar da shi akai haka umar ta usman da shi akai kenan illa ke abinda ke samu na ganima a araba kura قال عبد الله شاب لمن ذبير قال بعد أنا شاب لمن ذبير يتي فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألفي ألف ومئتي ألف كشان كي يتي ذو نيل سهم باشي لكن بابا ناشي باشي يتي alfai alif miliyon biyu ba ne zanzan miliyon biyu dubu miliyan dubu dubu biyu eh dubu da- dubu da ce dubu sau dubu biyu eh dubu sau dubu biyu eh miliyan biyu kenan miliyan biyu alfai alf alf alf ya miliyan shi ne alf alf miliyan dubu sau dubu miliyan ko dubu sau dubu a dubu sau dubu miliyan ne dubu miliyan ne dubu sau dubu na miliyan ne dubu sau dubu sau dubu miliyan an kara turar turar turar kan mil faras mil faras ɗaya miliyan ne ɗaya miliyan ne amma ba ta tafa ba ta tattara ne ba ta tafa ba ba ta tafa ba ba ta tafa ba eh miliyan biyu kenan miliyan biyu kuma wa mai tare da da dubu ɗari biyu bashin kura ko a yanzu ko a ce sai face miliyan biyu a da a kudin da balle kuma dina da abin ya da yawa ya ce falaɗe hakimu bin hizam abdullahi bin zubair to ga zubair ya rasu ga bashi ne yawa haka dubu so dubu dubu so dubu biyu da dubu ɗari biyu hakim bin hizam ya su gamu da abdullahi bin zubair ya samu labarin zubair ya rasu kusan hakim bin zam ya cikin wanda suke allah ba su dukiya kuma kyauta ne wanda ya zuciya rasu lallai na ya yantar da bawa iya ka haimu musulunta bawa ɗari ya ba da ɗaɓɓuma ɗari ya kyauta annabi ya rasu lallai ce ya yana abin da ne a jahiliya sun na ce mishi asalamta alama asalafta min khairin ya ce ya ku yare ya ku yare ya mutum kuskure ya abin da shaka ne kwarin ya gyara kwarin kenan ya ce annabi ya so da na yi ciyar da dukiya kaza kaza annabi ai hakim ai ka musulunta akan abin da ka gabatar na alkhairi da abin da kai na alkhairi tun ka musulunta da aikin da kai na alkhairi yanzu kana da ladan shi na shi a cikin mutum idan ya aiki alkhairi a cikin jahiliya kai musulunta ai musulunta ana ɗauko wancan aiki a gama cikin aikin shi da baya kuma ce wani abin da zai amsa a jahiliya ya ce yana a musulunci sai mu kyauta da dukiya to shi ne game da abdullahi bin zubair ya ce yabin akhi kama ala akhi min ad-dayn nawa bashin dan wana kai wani musulunci dan wannan bashin shi nawa ne kana baban naka abdullahi ya ce fa katabtuhu wa qultu mi'ata alf yana boye ya ba ya ce dubu dari ne fa qala hakim sai hakim ya ce ma abdullahi wallahi ma ara amwalakum tasawhazi gaskiya kudin abin da kuma mallaka bai bai wani bashin gaskiya wani bashi na wani kudin shi sun shi kuma bai san ba abin ya haka da shi sai mai dubu ɗari yake mishi ya ce ka ya ce wani abin na ku buku duke ku wata ne wani kuma bashi faƙal abdullah sai abdullah ya ce ma haki wanda ya ce ma ya ce ma ana shi wannan zaka taki min zam ya ce mishi to kana ce ya bashi bi biyan dubu ɗari ya ce in kar ya ce ya ce a ra'aituka in kanat alfai alf wa mi'a ta alf zai gane gaske bashin ya ce to ka ce dubu da duke mata biyan bashin dubu dari in wa dubu in wa dubu bi dubu so dubu da so biyu kai miliyan biyu kenan da dubu dari biyu an haka dai fa sake mai cika ma a rakun su ke kun hada wannan madaga ba za ku yasa mana fuku ya gwaran san bai wa ku yi biya shi wannan kwaran ba shi hauce sai amma fa ina ajartum an shay'in minhu fasta'inu bi ka ji da in kun kasa biya ku zo ku tafi zai mutan taimaka in kun kasa biyan bashin ce ku zo ko lokaci ya kusa ku zo zan taimaka musu ce Allah ka barata insha Allah ya gasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh